الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو من يمتن جمعة قوم قوة صفر hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 daidai domin ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka kitabut tauhid na babban malamin nan Allah ya kare shi Salih ibn Fawzan al-Fawzan a satin da ya gabata mun tsaya kan babi na biyu wanda mun karanto abinda duka babi na biyu ya kumsa na fusul a yau insha Allahu za mu tashi fasali na farko a cikin wannan babi na biyu mai malin ya ce بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم رحمه الله ابتعاء علم الغيب في قراءة الكف والفنجان وغيرهما وغيرهما المراد بالغيب ما غاب عن الناس من الامور المستقبله والماضيه وما لا يعلم نعم ما لعل كارشيتي ادعاء علم الغيب في قراءة الكف والفنجان هو الفنجان وغيرهما ادعاء علم الغيب باب زي بياني game da abin da ya shafi mutum yayi da a wasanin ilimin gaibi في قراءة الفنجان في قراءة الكف تهنيا كراتن تافن هنمت والفنجان كوي أنفاني دا فنجاني ko kuma kwano ko ƙwarya ko abin da ke kama da su wa gairihi ba da wasansu kin wannan babin ko wannan fasalin a takaice zai yi bayani game da hukuncin wanda ya da'awar sanin ilimin gaibi ta kowace irin hanya ce ma me hukuncin shi a musulunci na farko ma da ya ce almuradu bil ghaib idan aka ce gaibi me ake nihi da gaibi menene gaibi ma ghaba anin nas min al-umur al-mustaqbala wal madiya wa ma la yarawnahu abinda ake ce ma gaibi shine duk abin da ya boyo daga mutane min al'umurin mustaqbala daga cikin al'amurra wanda za su zo nan gaba walmadiya ko wanda suka riga suka gabata wa ma la yarawnahu da irin ababen da ba sa gani wannan shine gaibi a takaici da abin da ya boyi daga gare ka daga cikin al'amuran da za su faru a nan gaba ko kuma wanda suka riga suka gabata sun wuce da irin abin da baka yi wannan shine gaibi kuma kafin nan Allah ya ba mutum alhawas alhams wasu al'amurra guda biyar wanda da wannan ababen mutum ke tabbatar da akwai abu ko babu ababe ne wanda da su ne kake ganewa kake tabbatar da akwai abu ko ka kore shi wanda suke tabbatar maka da ilimi kenan abu na farko akwai gani kaga gani ɗaya ne daga cikin dalilai da suke baka dama ka tabbatar da akwai abu ko babu bayan gani akwai ji ji ɗaya ne daga cikin dalilai da suke tabbatar maka da cewa akwai abu ko ba ta hanyar kaji shi haka taba abu da hannunka ko da kaffaka ko da wani bangare na jikinka shi ma yakan iya tabbatar maka cewa tabbat akwai abu ko kuma babu shi sannan hancinka ta hanyar shishi na abu jin kamshi shi ko kuma kishiyar kamshi wannan ma wani abu ne wanda zai baka dama ka tabbatar da abu ko kuma ka kore shi haka ɗanɗano kenan kagonga su ne ababi guda biyar wanda Allah ya ba mutum su a matsayin dalilai na tabbatar da akwai abu ko ba to duk abin da ya ɓoyo ƙalƙashin wannan ababen guda biyar da Allah ya baka sunan shi gaibi ba ka ganin shi ba ka jin shi ba ka iya taɓa shi ba za ka iya ɗanɗana shi ba ko ka shi ƙamshin shi ba kenan menene gaibi to duk abin da ya ɓoyu daga barin mutane daga cikin al'amuran da za su faru nan gaba ko kuma wanda suka riga suka gabata an riga an yi su ko abin da mutum bai sani ba wannan shi ne gaifi وقد اختص الله تعالى بعلمه سيتم وقد اختص الله تعالى بعلمه وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله فلا يعلم الغيب الا الله سبحانه وحده وقد يتبع رسله على ما شاء من غيره بحكمه ومصلحه قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيره احدا الا من ارتضى من رسول
ما لتي وقد اختص الله تعالى بعلمه Allah ya keɓantu da sanin ilimin gaibi. bi ma'ana ilimin gaibi sanin gaibi wata sifa ce da Allah ya sifantu da ita shi kadai shi kadai san gaibi babu wani abu da yake boyuwa wurin Allah madaukakin sarki sabanin mutane ko ko sabanin sauran halittu ina fata mun gane kana iya juya shi kenan Allah maɗaukakin sarki shi yake ɓanta da sanin ilimin gaibi ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙulla ya alamu man fi samawati wal ardil ghaiba illa Allah ƙul ka ce da su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la ya alamu babu wani wanda ya san fi samawati a cikin sammai yake wal ardi a cikin ƙasa yake alghaiba gaibi illallah sai Allah shi kadai bi ma'ana ka gaya mu al'ummarka annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu wani a cikin sammai yake ko ƙasai da ya san ilimin gaibi sai Allah kaga wannan aya karara tana nuna cewa lalle ilimin gaibi wani abu ne wanda Allah ya kadaita da shi wanin shi daga cikin mutane ko mun matsayin shi ko cikin mala'iku ko aljanu ba zai yi tarayya da Allah ba cikin sifa ta ilimin gaibi. Fala ya alamul gaiba illallah subhanahu wahdahu babu wani wanda ya san gaibi sai Allah kaɗai maɗaukakin sarki. وقد يطلع رسله على ما شاء من غيبه لحكمة ومصلحة وقد يطلع رسله على ما شاء من غيبه yana yiwa Allah maɗaukakin sarki ya leƙar da wasu daga cikin manzannin shi wani abin da ya so na ilimin gaibi ina fata an gani kenan Allah maɗaukakin sarki yakan leƙar da wasu daga cikin manzannin shi sawa'un manzanni na mala'iku ko na mutane wani abu na gaibi daga cikin abin da ya so su sani li hikmatin saboda wata hikma wa maslahatin kuma saboda wata maslaha qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul alimul ghaib masanin gaibi wa kenan Allah masanin gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada baya liƙar da wani game da abin da ya shafi gaibinsa illa manirtada min rasul sai fa wanda ya zaɓa ya yarda da shi daga cikin manzanni shi ina fata mun gane kenan Allah shi kai da shi ne masanin gaibi yakan sanar da wasu ɗaiɗaiku daga cikin mutane kamar annabawa da manzanni wani abu na daga cikin ilimin gaibi daga cikin irin ababen da ya so shi su sani ina fatan mun gane sai ya leƙar da su ya nuna musu shi yasa kaga annabi daga cikin annabawa sukan ba da labarin abin da zai faru nan gaba wanda kaga babu wanda ya san abin da zai faru nan gaba sai wa sai Allah yaya aka yi wannan ya sani daga cikin manzanni Allah ya leƙar da shi kenan kaga annabi bai san gaibi ba an gane ko baya iya sanin gaibi da kanshi sai Allah ya liƙar da shi gaibi wanda ke nuna kenan ilimin gaibi wa kaɗai ta da shi Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki wannan zai nuna maka ƙaryan masu da'awar cewa annabi ya san gaibi annabi bai san gaibi ba annabi bai san gaibi ba abin da ya sani na daga gaibi Allah ne ya liƙar da shi kuma shi ma annabi ya zo ya gaya muku ko bai isar da sako ba ya isar da sako abinda zai nuna maka karara annabi bai san gaibi ba annabi bai san yaushe za a tashin alkiyama wanda tashin alkiyama ɗaya ne daga cikin mi gaibi yas'alunaka an sa'ati ayyana fi ma anta min dhikraha ila rabbika muntaha suna tambaye ka game da al'amarin tashin alkiyama baka da labarin yaushe za a tashin alkiyama sanin yaushe za a tashin alkiyama yana komawa ne zuwa gawa kaga sanin kiyama gaibi ne annabi kuma bai san gaibi ba lokacin da mala'ika jibril ya zo da siffan mutane ya durkusa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi musulunci ya ba manzon Allah ya ba su amsa ya tambaye shi imani manzon Allah ya ba shi amsa ko ba ka ba ya tambaye shi ihsani annabi ya ba shi amsa sai tambaye shi tashin alkiyama yaushe ne za a tashi alkiyama sai ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il mai tambayar bai fi wanda yake tambaya sani ba kenan da shi da shi duka ba su san yaushe ne tashi alkiyama wanda ke nuna kaga tashi alkiyama gaibi ne kuma manzo Allah bai san shi waqa'i a tarihi sun faru da dama wanda ke nuna cewa annabi bai san gaibi ba hadithatul ifk da ta faru babba haditha a tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ƙuri'a tsakankanin matayen shi domin ya cire wadda za ta rike shi ya fita jihadin yaki da ita rannan sai suna ya faɗo ga Aisha dan Allah ya jarraba ta suka fita aka tai jihadi kan hanyar dawowa dama cikin haudashi ake dokanta wanda haudaj wani dan daki ne ake sai a dora mata a cikin azakar raƙumi ta manta wani abinta ta je ta yi bukata ta dawo ta kuma dan neman shi masu ɗaukar haudaj kin suka dora kan raƙumi ana zaton tana ciki aka ce a tai suka dora kuma suka tai suka batta ta zo ta waiga ta duba ba kowa sun tafi ta ce to bar ta tsaya nan watakila idan suka je suka bincika ba ta nan za su dawo kuma idan suka dawo ba ta sake wuri ba za su same ta a daidai inda suka bar kayansu ko ku suka aji ayarsu a nan ta tsaya ɗaya daga cikin sahabbai dan dama al'ada shi yakan biyo bayan fatake ne saboda wani wanda ya mantuwa ko abin da yake kama da haka yana zauwa sai tsinkai aisha ga ta can yana ganinta ya santa farkon abin da ya fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita kuma ta ce babu abin da ya sa ta tashi daga bacci sai wannan kalmar da ya faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga shi bata ji wata kalma ba daga baki shi shi ma bai ce bata koyi ba wanda sahaba ana ce mishi safwan ya durƙusar da raƙumi ta hau ya ja gaban raƙumi ya tafi yana zuwa ya riski ayar manzon Allah da sahabban shi farko wanda suka fara ganin shi daga ciki akwai Abdullahi bin Ubay bin Salul al-Asl munafiqin kenan yana ganin ta sai ya tuhumce ta da cewa lalle ta tsaya ne dan ta yi zina ya tuhumce ta da zina haka ya tuhumce Safwan da zina aka yi ta yaɗa zancen cikin gari tun aisha ba ta labari har ta samu labari manzan allah labarin ya je a kunnen shi hankalin kowa ya tashi aka rasa yadda za a yi kuma jarrabawa daga ubangiji sai da aka yi wata guda cur wahayi bai sauko annabi da abin da ya dame sa ya kerawo sahabbansa guda biyu daga cikinsu akwai Ali ibn Abi Talib yana neman shawarar su game da lamarin Aisha shin ya zamna da ita ko ya sake ta guda ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka rike iyalinka wallahi ba mu san komai ba game da iyalinka Aisha sai alkhairi Ali ibn Abi Talib yace me zai takura maka wan nisa'u siwaha kathir lami za ka damun kanka mata wanda ba ita ba suna da yawa ishara ce akan mi kenan ya sake ta hankali ya tashi ko bai tashi ba da annabi ya san gaibi sai ya ce mi sai ya ce ƙarya ce ake abinda zai tada mu manzon Allah hankali ya tada mu mafi girma daga cikin sabban shi Abubakar hankali dan yarsa ce ya tada mu mammatta hankali ya tada mu Aisha hankali kasan ba karamin abu bane ba da annabi ya san gaibi sai ce ai ƙarya ce abin da ake faɗa hakan bai faru ba to amma bai san gaibi ba sai da annabi ya zo kai gashi ga Aisha ga Abubakar ga mahaifiyarta ya zo a yi ido da ido gaba da gaba a tabbatar kai abin nan haka ne ko ba haka ya ce Aisha in kin san kin aikata ki tuba zuwa ga Allah saboda Allah yakan karbi tuba wanda ya itirafi cewa ya laifi ta rasa me za ta ce musu ta fashe da kuka ta ce babanta ya bada amsa ya ce me zai ce ma manzan Allah yana ganin ba zai iya goyon bayan yarsa ba akan manzan Allah mammata ba da amsa ke kika san iyarki ke kika tarbiyyar ta kika san halayenta yaya za ta iya hakan ta ce ba zan iya baki goyon baya ba akan manzan Allah ana cikin haka Allah ya sabko wahai sai ga mala'ika jibril Aisha ta ce tana gani sai ta fahimci cewa wa'i ne ki sabta ga manzan Allah ga tsananin sanfi amma yana zufa wahayi na sabka manzo Allah ya kira Aisha ya ce hal Allah madaukakin sarki ya barrantar da ki wanda ke nuna kaga annabi da san gaibi da ba sha wahala da bata lokaci ba da hankalin mutane bi tashi har yaki ya so ya barke tsakankanin kabila Aus da Khazraj akan wagga mas'ala amma kaga wanda ke nuna cewa ko shakka babu annabi bai san gaibi ba haka ayat taimama da ta sabko shi ma sababin shi haka ne sarka ta ɓace ta matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ta neman ta aka rasa ta har aka ja lokaci ba a yi niyyar tsayawa nan ba aka tsaya ruwan sahabbai suka ƙare yanzu ga lokacin sallah ya za a yi Allah ya sabko ayat taimama da suka tashi za su tafiya wannan sarka tana ƙalƙashin raƙumi ya hau kwanta kanta da annabi ya san gaibi sai ya ce mi tana nan ƙalƙashin an kwana akan haka har ruwa su ƙare wanda ke nuna kenan annabi bai san gaibi ba to ku sani cewa ƴan uwa gaibi sifa ce daga cikin sifofin da Allah yake banta da shi shi kadai wani shi cikin mutane ko aljanu ko mala'iku baya tarayya da shi cikin sanin gaibi ko shakka babu Allah ya kalle kadda wasu daga cikin annabawa da manzanni game da abin da ya shafi gaibi saboda wata maslaha so da dama Allah yakan turo annabi a ki imani da shi a ki yarda da shi sai Allah ya karfafe shi ta hanyar sanar da shi wasu gaibi ba dan komai ba dan mutanen shi su yarda da shi na daga ciki annabi Yusuf alaihi salam Allah ya bashi mu'jiza daga ciki zai iya baka labarin abin da ka ci da abin da ka tana da gida kaga gaibi ne yace ga abin da ka ce Allah ya bashi basira da fahimtar tawili na mafarki in ya gaya maka mafarkinka zai tabbata kamar yadda ya gaya maka shi shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi labarai da dama daga cikin ilimin gaibi wanda kafin ya sanar da shi bai sani ba amma daga baya Allah ya sanar da shi akwai ɗaya daga cikin sahabbai mayaƙi ne na gaske kafin ya musulunta suka tattamna shi da safwan wani ɗaya daga cikin sahabbai ne shi ma ya tuba kafin su tuba ne nan suka yi shawara da shi da wannan ya je madina da siffa mutunan kirki ya kashe manzan Allah suka yi shawara sai shi sai shi sirri ya haura kuma ya garzaya kuma dan shi na can madina da aka kama ya je dubara kamar yana so ya fanshi dan shi ne ta yi ya bi wannan hanyar ya kashe manzan Allah sai da ya je can madina ya nemi ya shiga umar ya ƙi yarda da shi ya ce ku zai shiga a haɗa shi da wani tare da manzan Allah so da shi bai aminta da shi ba manzo Allah ya ci kubarsa da wukarsa yana rataye da ita me ya kawo ka ya ce kaza da kaza da kaza ya kawo shi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce da kai da Safwan kun haɗu daidai wuri kaza kuka tattamna kan cewa ka zo ka kashe an yi haka ko ba a yi haka ya ce an yi haka daga ne ce ya shi ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ya ce don wanga zancen bayan su biyu babu wani wanda sun sun taɓa shi kuma bayar da za a yi wani ya san shi inda ba annabi ba ne ba kaga wa sanar da manzan Allah Allah saboda wannan zancen da suka yi gaibi ne abu ne wanda yake boyuwa ga wani wanda ba shi aka yi tare da shi wannan zancen kaga wannan dalilai da dama suna da yawa burcik wanda suke nuna cewa akwai abubuwan da suka faru da ke nuna tabbat annabi bai san gaibi ba kuma a ce annabi bai san gaibi ba ba tawaya ba ce ga manzan Allah girmamawa ce sanin gaibi na Allah ne kuma baka hada Allah da manzon Allah annabi bawa ne daga cikin bayin Allah zababbe daga cikin annabawan shi da manzannin shi dan haka baya tarayya da Allah da da dai daga cikin sufofin Allah ina fata mun gane yawa sai ce mi mana ألا ينفع على شيء من الغيب إلا ما اصطفاه برسالته ويظهره على ما يشاء من الغيب لأنه يستدل على قوته بالمعجزات التي منها الإخبار عن الغيب الذي يطلعه الله عليه وهذا يعم الرسول وهذا يعم الرسول الملكي والبشري نعم ما لتي أي يطلع على يطلع على شيء من الغيب لا يطلع على شيء من الغيب إلا من اصطفاه لرسالته بمعنى تفسير آية جيكي سوي مكة عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول سيت أي لا يطلع على شيء من الغيب إلا من اصطفاه لرسالته بالك الدوني akan wani abu na gaibi sai wanda Allah ya zaɓe shi don manzancinsa fa yuzhiruhu ala ma yasha'u min al-ghaib sai Allah ya bayyana masa abin da shi ya so ya sani na gaibi li'annahu yastadillu ala nubuwatihi bil mu'jizat saboda shi annabi ko manzo yakan kafa hujja da annabaucin shi ko manzancin shi da mu'jiza da Allah ke bashi mu'jiza abun mamaki wanda wani shi bai zai iya maimaita irin abin da Allah ya bashi ba allati minha al-ikhbaru anil ghaib na daga cikin mu'jiza da Allah kan ba annabi ko manzo dan ya karfafe sa da shi dan mutane su yi imani da shi yana ba shi labarin gaibi yana ba shi labarin gaibi na daga cikin labarin gaibi da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labarin ashabul kahf suratul kahf sura mai ban kai mai cike da tarihi na ban mamaki da zulkarnai da arruh kafaran makka sun yi sun yi sun yi su hana manzan Allah ya tallata annaboci shi ko manzan shi manzanci shi sun ya ki ya bari ba usulubin da basu bi ba dan su hana shi ba hanyar da basu bi ba dan su ƙaryata shi su tozartar da shi suka kasa sai suka buƙaci zuwa wurin Yahudawa dan su sanya za su yi da manzan Allah yahuda suka ce to gashi tambaya uku ku je ku mishi in ya ba ku amsa to tabbat annabi ne idan kuma bai ba ku amsa ba annabi ba ne ba da'awa annabauta yake na daga cikinsu ku ce mishi ya ba ku labarin wasu mutane masu kyakkyawan tarihi bayan haka ku tambaye shi game da wani mutum da ya zagaye duniya bayan shi ku tambaye shi menene rai in ya ba ku amsa annabi ne in bai ba ku amsa ba da'awa annabauci yake ba annabi ba ne suka ce to sun samu raba garrama kenan da suka dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mishi to ga tambayoyi in ka karba su kai annabi ne in baka karba su ba da da'awa annabi annabauci ne kake ba gaskiya ba ne sai ce to ku je gobe ku zo zan ba ku labari saboda manzo Allah yana da garanti da ubangiji shi zai ba shi labari sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam da yace musu ku zo gobe sai ya manta ya ce insha Allah da bai ce insha Allah ba sai Allah ya so ya ladabtar da manzan shi sai ya ki ba shi labari gobe tare da cewa ya ce musu zo ya ba su labari gobe haka faran maka saka danga ce ce ku ce a tsakankaninsu cewa gashi ya ce gobe zai bada labari kuma iya yanzu bai bada daga baya Allah sai ba manzon shi sallallahu alaihi wasallam labari wa yasalunaka an dhil qarnayn qul sa'atlu alaykum minhu dhikra kaza da kaza da kaza ga labarin shi mutanen da suka shige cikin kogo kaza da kaza da kaza da ga labarin su wa yasalunaka an ruh qul ruh min amrin rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kaga wanga labari ne da ya ba su duka cikin labaran gaibi in ba dan Allah ya da bashi labari ba bai iya bada wannan labari shi yasa in Allah ya ba manzon Allah labarin wasu abubuwa da suka wuce a tarihi sai ya ce tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik waɗannan da kaji na daga cikin labarika na gaibi da muka maka wahayi zuwa gare ka haka dai ba manzo Allah sallallahu alaihi labari na suratu Yusuf yaya annabi Yusuf ya kasance da shi da mutanen shi tun farko zuwa ƙarshe sai ke ce mishi ai waɗannan labarai ne na gaibi wanda kafin mu baka su kai baka san su kenan kaga Allah yakan ba annabi labari na gaibi dan mutanen shi su ƙara ƙarfafa su imani da shi ina fata mun gane ما التي منها الإخبار عن الغيب الذي يطلعه الله عليه na daga cikin mu'ajizoji da Allah kan ba annabi ko manzo ya ba shi labarin gaibi ko ya leƙar da shi game da wani labari na gaibi sai ce wa hada ya ummu ar-rasul al-malaki wal bashar wannan leƙar da Allah da yake yi kamar leƙar da Allah subhanahu wataala da yake yi ma wasu daga cikin manzannin shi wannan ya shafi manzo na mala'ika da manzo na mutum da kaga cikin mala'iku ma Allah yana da manzannin shi haka cikin mutane na da manzanni sai Allah ya leƙar da mala'ika wani al'amari daga cikin al'amuran gaibin shi shi kuma sai zo ya sanar da annabi daga cikin annabawan da Allah ya so ya zaɓa a doron ƙasa sai ce ولا ينفع غيرهما بدليل حصر فمن ادعى علم الغيب أي وسيلة من الوسائل غير غير من استثناه الله من مسلم فهو كاذب كافر سواء ادعى ذلك بواسطة قراءة الكف أو الاستنجاء أو الاستغاثة أو السحر أو السحر أو التنجيم أو غير ذلك وهذا الذي يحصل من بعض المشعوذين والدجالين من الأخبار من Na'am, sai Malam ce, Famani da'a ilmal ghaib bi ayi wasilatin minal wasa'il, ghairu manistasnahu Allahu min rusulihi fahuwa kadhibun kafirun. Duk wanda ya da'a sanin gaibi, bi ayi wasilatin minal wasa'il, da duk abin da ya amfani da shi, ko ma menene don ya cafko ilimin gaibi. banda manzannin da Allah ya keɓance ya ce yana leƙar da su to wannan mutum kazibun makaryaci ne cikin da'awar da yake cewa ya san gaibi kafirun kuma kafiri ne ina fata mun gane sai fa waɗanga wanda Allah yake cewa ya keɓance su da leƙar da su wani abu na gaibi wanda ya so su sani banda su duk wanda ya da sanin gaibi sawa'un abin da zai zo nan gaba ko wanda ya gabata kowace irin hanya ya bi don ya gano haka na farko ƙarya ce yake don ba zai iya tabko abin ba na biyu kafiri ne shi sawa'un idda'a zalika biwasitati qira'ati al-kaf ko daidai ne ba su da bambanci yayi da a sanin gaibi ne ta hanyar karatun tafin hannun mutum awul finjan ko yayi amfani da finjali ko ƙwarya ko kwano ko abin da ke kama da su awul kahana ko yayi amfani da bokanci ne awul sihiri ko ko yayi amfani da asiri ko sihiri awul tanjim ko ya yi amfani ne da tauraru wurin gano haka au gairi zalika ko duk abin da ke kama da haka kenan duk wanda ya da'awa ilimin gaibi kafiri ne da kowane irin abu ya aiki don ya cimma sanin ilimin gaibi sau da akwai masu amfani da tafin hannun mutum za su buɗe hannunka su yi kallon zanen da ke cikin hannunka da yadda suke zane a cikin hannunka sai ce maka za ka samu kaza ko za ka rasa kaza wani zai yi amfani da finjali ya zuba ruwa a ciki ya leƙar da wasu yara wanda ba su balaga ba haka suke cewa ko don su ba shi labarin wani abin da zai faru nan gaba ko ya riga ya wuce wannan ma kafiri ne da wanda zai yi amfani da tabzaha da akwai masu amfani da tabzi sai ce rike ɗa kaza rike kawai sai ka rike guda daga ciki sai kewayo daidai inda ka tsaya sai wani lissafi sai gaya maka mai zaka samu ko mai zaka rasa ko mai amfani da alkur'ani mai girma akwai masu amfani da alkur'ani zai bude mushaf ya bude qur'ani sai ya ce a zahannanka ayat da ka dora kai hannu a kai da ya bude ya karanta sai ya ce zaka samu kaza ko zaka rasa kaza kenan ko da qur'ani ya amfani kai yau dare ka ba zai iya cimma sanin ilimin gaibi sannan akwai masu amfani da kara su yi rubutu a kai don tantance waye sata a cikin mutane kaga sata ma wani abu ne wanda yake gaibi ne tunda baka ga wanda ya sata ba a ce cikin jama'a ga an sata ka hiddo barawo abu ne wanda baka iya ka gane tunda ba gaban ka yi ba ba gaban ka yi sata ba to duk abin da zaka yi amfani da shi don ka cafko wannan barawon ta hanyar nuna sanin ilimin gaibi wannan kafirci sai ce
وهذا الذي يحصل من بعض المشعوذين والدجالين من الأخبار بمكان الأشياء المفقود والأشياء المفقودة والأشياء الغائبة وعن أسباب بعض الأمراض فيقولون فلان عمل لك كذا وكذا فمرضت بسببه نعم إنما هو لاستخدام الجن والشياطين نعم ما ليتشي وهذا الذي يحصل من بعض المشعوذين والدجالين hakan yakan faru sosai daga wasu ɓangare na al-musha'udhin musha'udhin mayaudara wadajjalin da dujallai daga cikin mutane wanda kuma an siffanta su da dujallai ne saboda ƙarya da yaudara min al-akhbar na ba da labari min makanin ashiya'il mafquda game da wasu al'amuran da aka rasa su wal ashiya'il gha'iba da wasu abubuwan da suka bata duk wanda ka ga yana ba da labarin nan ka tabbata cikakken mayaudari ne kuma masihirci ne kuma boka ne kuma yana da'awa ilimin gaibi ne mai da'awa ilimin gaibi kafiri ne za ka ga wasu suna nan suna zamne idan aka sace moto sai a je wurinsu su ba da labarin inda yake da gidan da yake da wanda ya sace shi kan raƙumi ya ɓata ga masu kiwo ko dabba ko na abu shi sai a je gidan shi shi zai ba da labarin inda dabban nan take kuma da wanda ya sace ta ko ko abin da ya ɓata da kanshi ba sata shi ba aka yi an duba ba a gane sa ba an nema ba a gani ba aka je wurin shi shi sai ba da labari wannan ma kaga duka kokarin sanin gaibi ne ina fata mun gane wannan yaudara ce da ha'inci so da akwai hanyoyin da suke bi don su iya ganowa wanda za mu zo mu ji su nan gaba insha Allah ta'ala fa yaquluna fulanun amila laka kaza wa kaza ko kaji suna cewa ai wane maka kaza da kaza famaritta bi sababihi shi yasa kai rashin lahiya sababin abin nan da ya maka agwani ya ji wuri ire-iren su ga abin da ke damuna ga abin da ke takura mana bani jin kaza kaza ki kaza kaza sai ce ai abin nan da ke damunka wane ne turo maka bakaken aljanu ko farare ko abin da ke kama da haka haka yana faruwa yi ko to duka sana da cikin dajjalun irin masu yin haka innama huwa listikhdam aljinni washayatin hakan yakan faru su baka labarin kuma kaga haka nan ne abinda aka sata su ba da labarin inda yake kuma aje a same shi su ga yi barawon da ya sata daga cikin mutane kuma tabbaci amma ya suke yi suna amfani ne da shedannu na aljanu wurin canfa wannan abu ko nemo shi za ka iya samun boka ko malamin tsubbu da yake da aljani sama da 500 ko 600 ko dubu tsakankanin yara da tsofaffi da matasa nasu yana musu abin da suke so ta hanyar kafirce ma ubangiji da duk abin da suka nema na kafirci zai yi su kuma za su rika mashi hidima suna mashi boyi boyi kalkashin shi idan aka saci wani abin sata za su je su bubbugu duk unguwa unguwa san iya su bincike ya zara cikin lokuta kada aljanu ne duk su leƙa gidajen mutane har su cimma inda abin sata ne yake zo su ba shi labari ga inda abin ne yake sai zo ya ce to kana zamna sai ce aje unguwa kaza gida kaza kai ta mamaki kana al'ajabi saboda yana da wata duniya yana da wasu abakan afiyar wanda kai baka san su akwai yan caga wanda ke tare da su wanda kai baka fahimta su sai abin ya baka mamaki yana kaga babun mamaki bane baka alaka ce yake da mi da aljanu na shedan domin su gano mishi wannan al'amari ko ko ya baka labarin abin da ke tare da kai na damuwa da abin da ka zo nema akwai bukan da suka shahara da ka zo sai ce ba sai ka ba shi labarin me ka zo yi ba sai ce sunan ka wane dan wane babanka da ran shi ko ya mutu ya baka labari iyalin ka ma sai ya gaya maka ɗa nawa ne ko kuma ɗaya gare ka ya ce ɗiyanka biyu suna alje guda na france guda na wuri kasa ya gama da kai muƙaddima ce ta yanke ka kawai da ya baka labari sai ka rike baki to duk abin da ya ce ka bada sai ka bada za ka yi mamaki ya aka yi sani abu ne mai sauki duk mutum da Allah ya halicce shi yana da karin karin shine wani shaidan da ke tare da kai na kowa arne ne na manzon Allah kawai ya musulunta karin kin na kullu yana tare ka duk inda zaka shiga to da wancan mutum ya taho karinikin na shedan na bokan sai su tattauna da wancan karin wancan mutuna kafin ya iso sai yana baka labarin ga wani ya zo sunan shi kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza da ka shigo ka zama sai ce wani dan wani kana da kaza da kaza kuma matsalar ka kaza ne faru kaza ke faruwa saboda kaza na yawan faruwa da kai ka zo saboda kaza sai kai mamaki wanda kaga karinikin shi da naka karinikin ka duk zancin da kake yana ji ma'amalolin da kuke cikin gida da fadace-facen da ke tsakaninka da iyalanka da wasu abubuwa da kuke da abokanka na garnama da hamayya da abin da ke kawai yana ji ya sani sai zo ya baka rinikin bokan nan labari shi kuma bokan sai ya baka labari sai kai tsammanin ya san gaibi shi kuma bai san gaibi ba to haka ke faru suna amfani ne da shedan wa yuzhiruna للناس أن هذا يحصل لهم عن طريق عمل هذه الأشياء sai su rika bayyana ma mutane cewa wannan ababen da suke baka labari na gaibi na ban mamaki yakan faru ne ta hanyar wannan ababen da suke aikatawa wanda haka makarya ne ba yana faruwa ne ta wannan ayyukan yana faruwa ne ta hanya mu'amalan su da shedan min babil khida'i wat talbis suna ga mutane haka ne kawai ta hanyar yaudara da kuma cuɗanya ƙarya da gaskiya ina fatan mun gane sai ga wani shi wani fitaccen bokan fa in ya kai tsagoran arne tataccen kafiri shi baya baka wahala ma kawai da alloli da taddawa kawai ke aiki akwai wani shi sai ya dare ka sai ya baka abin tsoro kayan mamakin ka shigo ɗakin shi ka isko su abubuwa na ban mamaki nan kan kura nan kan wane ne kan karewa da ka shigo sai ya sarar da kai wani babu komi sai kai zaton rubutun nan ne da allo da yake kaɗai wallahi ƙarya ce sai ya gama rubutun kuma sai ya hawan dare ya yi wuridin da shedanu za su zo yi mu'amala da su wurin yin abin da yake so yi sai kai zaton wannan allan ne ke amfani da shi kuma da sa ya ta murashi a ƙur'ani baka mamaki qur'ani da safe ta juya ta karra kuma da daddare kahuri boka ne wallahi kar ku yi mamaki sun su wanga su suke da yawa a cikin al'ummar manzon Allah baya da aiki sai karatun qur'ani baka tausayi baka mamaki da safe wanga yazo da murice wanga yazo an shi mawga ta zo kamar kaci an aje shi ne dan biyan bukatun yan adam manzo Allah ya haka da al'umma shi ne subhanallah za ga yanzu kuma su ne gaba-gaba cikin sha'anin musulmi gaba ɗaya ɗawar aure su ne rasuwa in aka yi su ne gaba-gaba ran suna su ne su baka mamaki wallahi kuma wasu daga cikinsu wallahi an san 'yan iska ne da ne ma iska ne sau da ana samun su wurare daban-daban na iskanci kuma mutane sun sani amma kuma tare da haka suke musu kara sau da rashin sanin ya kamata rashin sanin ya kamata sau da sana ganin cewa shi wanga watakila malami ne ko kuma wani babba ne da ya halatta watakila ya rika wannan ababa ba wani bambanci ba da kai da malam duk wanda ya lalata iske Allah azaba zai masa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin an yi wahayi zuwa gare ka manzon Allah da wa'anda suka gabaci ka na cewa ku bota mu Allah shi kadai kada ku hada shi da abokin tarayya in ka kuskura kai shirka aikin ka zai rushe kuma kiyama ka kasance cikin wanda suka yi asara annabi fa to wani malami ne zai halatta ya sabo kaga yamin akwai shi amma mutanen mu suna gani mutanen mu suna gani malamai ga sanan mutanen wallahi ba malamai bane kawai dai karaci ake ci musu malamai da diyansu na shaggu da lalatarsu da komai an sani amma kuma kaga ana musu kara kaga malami ma da sagarin shi yana sha ba abin da ya dame shi amma kuma wani sha sigari abin abin zargi shi kuma sigari ba matsala ya sha ta wannan duk kuskure ne wanda ya kamata mutane su farga su kiyaye baya da za a yi a maka rasuwa gatancin a ce ba ka da wani gatanci da za ka ma'aifinka sai ka sa dan tsubu ya bashi sallah yau nan wani dan tsubu me ya fa'ida shi fitina ce kawai cikin al'umma dan me za ka kiro boka ya ba ubanka sallah ba goma dan argila ya bashi sallah ba wallahi dan argila ya yi shi sau dan argila sabo yake yi zunubi yake yi watakila yana sa ran ma bari zai amma wanga mu'amala yake da shedannu yana kafirce ma Allah da haka kenan duk wannan abin da kuka suna yi talbisa ta da yaudara ta hanyar shedannu da suke a yaudar mutane a cuci mutane kawai Allah ya kiyaye sai ya ce قال شيخ الإسلام ابن تيمية والقرآن كأن يكون لأحدهم قليل من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع وكانوا يخلطون الصدق بالكذب إلى أن قال ومن هؤلاء من من من يأتيه يأتيه الشيطان من يأتيه الشيطان بأطعمة من يأتيه الشيطان بأطعمة فواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع ومنهم من يصير به الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما انتهى قال الشيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحرامي كيتشيوا والكهان سوبو كاي نادق تشكين سفوفنسو كأن يكون لأحدهم القريب من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات mimma yastariquhu min as-sam zaka samu ɗayan su yana da qarin kishi na shedannu wanda ke bashi labarin ababe da dama daga cikin ababen da suka boyu game da sanin mutane daga cikin irin ababen da yake satowa na zantuttuka inda ake hira yana tare da kai yana jin abin da ake cewa yana jin abin da ake faɗa abin da ke gudana tsakankaninka da shawararka da iyalinka da abin da ke kama da haka yana ji sai rika sato zantuttukan nan da hirarrakin na yana kawo wurin bokai to kaga bokai aikin su kenan da su da masu sihiri wannan karinikin su shike ba su labaran abin da ke faruwa bisa ga wani sharadi da ittifaki da ya gudana tsakankanin su da shi wa kanu yukhlituna as-sidqa bil kadhib wanda kuma dama su sun kasance sukan cakuɗa gaskiya da ƙarya ila an qal ya zuwa lokacin da ibnu taymiya ya ce wa min haula'i man ya'tihi ash-shaytanu bi at'ima daga cikin irin waɗannan bokayen da masu sihiri da malaman tsubu akwai wanda shaidan zai rika ka masa abinci na ci abinci daban-daban fawake wa halwa ababen marmari daban-daban da kayan zaki kala-kala za ka isko cikin ɗakin shi wanda ma ya baka tsoro sai kana zamanin zai mika hannun shi kaga an zubo mishi fom da dama cikin hannun shi ya shi ya ci ka ci kuma fom kille ina ya samu shi sato shi akai eh mana sato shi akai an samu wani mangaza wani gafili da baya zikirin ubangiji a jannis shiga sai wubu su kwaso fom su kama shi to me ka fom cikin ɗakin da babu fom sato shi ne aka yi kawo daga cikin sako masu kawo musu halawa kala kala da irin abin da ke kama da haka mimma ya kunu fi zalik mimma la ya kunu fi zalik al-mawdi suka sukan iya kama kama irin ababan da babu shi a wannan yanayin da kake garin da kake ma irin ababan da babu sai kaga sun kama kashi sufufin su kenan wa minhum man yatiru bihi al-jinni daga cikin su akwai wanda shaytan zai rika tashi da shi yana sama da shi ila makkata har ya kai shi garin makka shi yasa kaji ana cewa wasu waliyan duk juma'a ina suke yin ta makka kuma kar kai mamaki za ka yi haɗo da shi wallahi makka tsab shaidan zai ɗauka shi kai shi makka ya ashe shi mutane su gan shi rabonmu da wani fajiya can muka yi juma'a da shi makka kuma yana nan a garas hakan sai sa haibar shi da girman shi cika da zuciyar mutane don ya yaudare su ya haice su ko kuma wani aljanna ya ɗauki kamar shi taktis wani kawai sai ka gan shiga can makka shi ne shi ne sautin shi na shi kamar shi ita ce kuma yana nan a ganas don yaudara da ha'inci kawai wannan shi ke tana mota wani kista da na karanta cikin sharhi usulus salasa ko kuma kashe shubahata na ali sheikh yake ba da labarin wasu mashayikh guda uku dukansu waliye ne irin wanga masu da awwali ta kama karyata sufai suna taya kan hanya su da wani almajirinsu muridinsu muridin shi ne ke musu dahuwa suna ci asuba ya musu zazahensu ya gyara musu abincin safe na rana na dare sai zamanto ya gaina wahala kuma shi baya kuci shi kuma sai sun ci sun dam su kwanta wasu dama galibi muridi haka wahala kawai kake wannan ranar da ya jinwa ta takura mishi sai ya kwashe abincin da ya saura ya cinye kakaf yanzu waye gari tsoro ke waye gari ya rasa mizi kamar gari yana jin tsoron safiya ta waye wace amsa zai musu ya cinye abincin waliye an zo fada da sahi sun zo ana tattaunawa sai guda ce ni jiya ka'aba ne sallah kuwa na nuna karamashi guda ya ce ni kuma masallacin annabi ne sallah guda ya ce kuma ni kudus ne sallah palestine da ya fahimci mayo da rani sai ci haba shi yasa jiya ne ta kira yana kuwa wani ya zo ya kwashe abinci duka kun watsa gudana makka gudana madina gudana su sun san ƙarya ce suke kuma sun san da cewa shi ma ƙarya ce yake amma ba su isa su ƙaryata shi ba dan in suka ƙaryata shi su ma mi suke kenan ƙarya ce suke dole suka kama bakin suka shiru ba na ta kira barawai zai kwashe abinci a lokacin kai kana makka na madina gudana kudus filistin aka ci gaba da tafiya bai da zasi da shi tanda shi ma ya fahimci mai yaudara ne sai yaudare su da yaran yaudarar da suke to haka suke za gani wani bi da gasken ma za su tafi wallahi aljanu ne suke kai su saboda wata hidima da suke yi ma aljanu intaha daga nan magana ta ibnu taymiya ta kare sai ce
وقد يكون إخبارهم عن ذلك عن طريق التنجيم وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية كأوقات هبوط الرياح ومجيء هبوب الرياح هبوب الرياح ومجيء المطر ومجيء المطر وتغير الأسعار وغير ذلك من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها تدرك معرفتها تدرك معرفتها بسير الكواكب في مدارها واجتماعها واختلاطها نعم مهم.
ويقولون من من تزوج في نجم كذا وكذا حصل له كذا وكذا نعم ومن سافر في نجم كذا حصل له كذا نعم.
ومن ولد في نجم كذا وكذا حصل له كذا نعم.
من السعود أو النحوس كما يعلن في بعض المجلات الساقطة عن الخزعبلات حول البروج وما يجري فيها من الحقوق نعم ما لاتي وقد يكون إخبارهم عن ذلك عن طريق التمجيد kuma yakan kasance ba da labarin bokaye ko malaman tsibba ko 'yan sihiri game da abin da shi gaibi sukan biya hanya ne ta tauraro wani bi sukan yi amfani da tauraro da ka zo wata bukata ta kawo ka ce kaza da kaza da sai ya hangi sama kawai ya dibi gabas ya dibi yamma ya dibi kudu ya dibi arewa ya ce kai dan tauraro kaza ne dan haka abin da kake nema kaza zai iya samu ko ka rasa shi kaga sukan yi amfani da tauran wa huwa istidlalu bil ahwal wa huwa al-istidlalu wa huwa al-istidlalu bil ahwal al-falakiyya ala hawadith ala al-hawadith al-ardiyya shine kafa hujja game da halayen falaki game da abin da suke faruwa a cikin doron kasa ka auqati hububir riyah kamar ba da labarin faruwar tashin iska ko kuma wa maji'il matar ko sabkar ruwan sama wa taghayyuril as'ar ko kuma canzawa farashi ko abin da ke kama da haka wa ghairi dhalika min al-umur allati yaz'umuna annaha tudraku ma'rifatuha bi sayril kawakib da abin da ke kama da haka wanda suke riya cewa akan iya fahimci haka ta hanyar cekkewa yawa da yawan tauraro a cikin sararin samaniya fi majariha a cikin inda suke gudana wajtima'iha da inda tauraro suke taruwa a wani lokaci waftiraqiha ko inda suke rarraba wa yaquluna sai kaji suna cewa man tazawwaja bi najmi kaza wa kaza hasala lahu kaza wa kaza duk wanda ya aure ya dace da tauraro kaza to zai samu kaza da kaza wa man safara bi najmi kaza hasala lahu kaza wanda ya bulaguro ya dace da tauraro na kaza zai samu kaza ومن ولد له ومن ولد بنجم كذا وكذا حصل له كذا من الصعود او النحوس duk wanda aka haifa ya dace da tauraro na bangare kaza to zai samu kaza ta hanyar ɗaukaka ko kuma faduwa kama yu'lanu fi ba'd al-majallat as-saqita 'an al-khuz'abalat hawla al-buruj kama yadda ake i'lani sanarwa a cikin wasu majalloli jaridodi kenan wanda mutane kan sai su karanta za ga an rubuta wani bangare na abin da shahi ilimin buruj sai a ce kaza da kaza in ya faru kaza ne wanda aka haifa librimi kaza zai samu kaza ko wanda aka haifa karshen watan kaza zai samu kaza wanda duka canfi ne da kokarin hango gaibi kuma za ka iya cin masa wa ma yajri fiha min al-hudud da abin da ke gudana a cikin rayuwa na rabo ko abin da ke kama da ka cikin wannan majalla to ba ma majalla ba yanzu har cikin kafafen yada labarai na kallo zaka ga haka akwai shan shan wanda kawai su ba da labarin irin wanga abubuwan da suke hakiran su aiki ana fatawa suna baka ya zaka yi abinda kai kaza ne ko kaza kaza yan kasuwa da masu neman armi da masu neman sa'a da abinda ke kama da haka
وقد يذهب بعض بعض الجهال وضعاف الايمان الى هؤلاء المنجمين ina ga saboda lokaci barin karanta shi da gauga wa qad yadhhabu ba'd al-juhal wa dhi'afu al-iman ila ha'ula al-munajjimin mala yace za a iya samun wasu bangare na jahilai da masu raunin imani da zaka ga suna zuwa wurin waɗannan mutanen da suke amfani da tauraro fa yasaluhum sai su tambaye su an mustaqbali hayatihim game da ci gaban rayuwarsu me zai faru nan gaba wa ma yajri alaihi fihi da abin da zai faru akan shi cikin rayuwar shi nan gaba an zawajihi game da auren shi wa ma yajri alaihi fihi an zawajihi da abin da zai faru nan gaba game da al'amarin aure da yake so yayi wa ghairi dalika da abin da ke kama da haka bi ma'ana harka kasuwanci akwai wanda zai je wurin su ya zamne ya ce yana son yin aure a duba mashi yaya akwai sa ako babu haka shi dan kasuwa ne yana so ya fara zuwa China ko Dubai ko abin da ke kama da haka a duba mashi a cikin tafiya akwai sa ako babu za a yi samu wasu daidai kudu ke zuwa wurinsu sana neman irin wannan bukata su maza da mata gaba da mala ce wa mani da'a ilmin ghaib duk wanda ya da'awar sanin ilimin gaibi aw saddaka man yadda'i ko ya gaskata wanda ke da sanin ilimin gaibi fa huwa mushrik wannan mutum mushriki ne kafirun kuma kafiri li'annahu yadda'i musharakata Allah fi ma huwa min khasa'isihi saboda yana da'awa ta tarayya da ubangiji cikin irin ababen da Allah yake bantar su duk wanda ya da'awa wani abu wanda Allah yake banta da wannan abun to mushriki ne kuma kafiri ne ina fatan mun gane yawa wan nujumu musakharatun tauraru da kuke gani ababan forewa ne bayu ne ababan forewa da Allah ya fore muku so makhluqatun su ma halitta ce laysa laha min al-amri shay ba su mallaka al'amari ko kana ɗaya daga cikin magabata imamu qatada yake cewa tauraru da kuke ganin su nan an halicce su ne saboda al'amari guda uku na farko zinatul lis-sama ado ne da kawa a cikin sararin samaniya inna zayyana sama a duniya bi zinatin alkawakib yace wa hifdhan lishayatin an yi ta ne dan a kare shedan tauraru wasu bangaren saboda kariya game da shedannu da ke hawa sama dan su samu malaiku shi yasa Allah ya ce wa hifdhan min kulli shaytanin marid yace wa alamatun yuhtada biha kuma su alamomi ne sun tauraru da akan shirya ta karkasinsu mabaci wanda bai san hanya ba sai amfani da tauraru ta hanyar iya gano alƙibla ga wanda ya san wannan ilimin na tauraru yakan iya gano hanyar da zai bi ta gwada mishi gabas ko yamma ko kudu ko arewa masu tahiya da mutane da babu irin ga ala na zamani a yau masu hawan jirgi na ruwa wanda baka iya gane gabas da yamma da kudu arewa a cikinsa sukan yi amfani da tauraru wurin cakko ina ya kamata su bi kaga Allah kuma ya yi su ne don ku iya gano haka kuma Allah ya yi wata da tauraru da tarmamu wata da ranar tauraru ba nan komai ba li ta'lamu adad as-sinin wal hisab dan ku san adadin shekaru kuma ku iya rike lissafi amma ba dan ku iya gano cakko arman wani ba da sa'an wani da rashin sashi tauraru ba su da alaka da wannan kogula shi yasa Allah ya ce inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh ko يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين باسد الأمر كوغدا kalkashin su ba za a iya gano amfaninka ba ko rushin amfaninka ina fata mun gane ba za a iya gano sa'aka ba ko rushin sa'aka sa'a ko rushin sa'a na ga hannun Allah shi ke juya al'amurra shi kadai wannan shi bai tarayya da shi cikin juya da al'amurra ina fata mun gane malace wala tadullu ala nuhusin wala su'ud tauraru ba su nuna faduwa ko kuma daukaka wala mautin wala haya ba su nuna mutuwa ko rayuwa innama hadha kulluhu min a'mali shayatin ku sani cewa duk amfani da haka amfani da taurarurin cabku wannan ababan duka ayyuka ne na shedannu alladhina yastariquna sam wanda suke sato zance suna yada mabukai ina ganin da ya kamata mu dakata abin da faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da ka Allah gafarta mana gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullah